إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أيها المسلمون إن مما لا مفر منه في هذه الحياة الدنيا الموت قال الله تعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون ما من أحد يهرب منه لا بمنصب ولا بمال ولا بعلم هو الباب الذي كلنا لازم أن ندخل منه وبعده إما نعيم مقيم أو حساب وعذاب عباد الله أجيب حالنا مع الدنيا نعلم أن الموت آت لا ريب فيه ومع ذلك كأننا مخلدون نؤجل التوبة ونؤجل صلة الرحم ونقول سأتوب غدا فمنا من يعامل الدنيا كأنها ستستمر له ومنا من يعاملها كمحطة يتزود منها للآخرة وهذا هو العاقل ومنا من يعاملها كأن بعد الموت لا حساب ولا جزاء والسؤال الذي يجب أن نهز به قلوبنا فإلى متى سنحسن سعينا وعلاقاتنا بالقادر على كل شيء الجواب من اليوم لأن الموت لا تستأذن ولا تبشر لا تفرق بين صغير وكبير ولا بين عالم وجاهل تأتي بغتة والدليل أمامنا يا عباد الله أين آباؤنا وأجدادنا أين العلماء والدعاة الذين سبقونا أين الجيران والأحباب ذهبوا وتركوا كل شيء إلا أملهم ما سمعنا أحدا رجع وقال أمهلوني أزرع من جديد ولهذا قال ربنا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى يا عباد الله الزرع هنا والحصاد هناك أيها الأحبة في الله المخيف العظيم في الموت أنه بعده لا تملك شيء شيئا إلا ما عملت لا تجد إلا ما غرست ولا تحصد إلا ما زرع أمة محمد بلغنا أبا وفاة الداعية الشيخ ثوبان سالي يونس دنتد رحمه الله صبيحة يوم الاثنين ثلاثة من شهر أغسطس عام 2026 الميلادية فمن هذا المنبر المبارك نرفع تعزيتنا إلى أهله وإلى جميع الدعاة والعلماء والطلاب والناس آمة نسأل الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يغفر له وأن يوسع كبره وأن يجعله روضة من رياض الجنة وأن يجعل ما قدم من دعوة وعلم في ميزان حسناته إنا لله وإنا إليه راجعون وموت العالم سلمة في الإسلام ولكن هذا هو حال الدنيا كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام عباد الله هل استعدنا لهذا اليوم هذا السؤال الذي يجب على يجب أن نراجع به أنفسنا كل ليلة قبل النوم الاستعداد ليس بالخوف فقط الاستعداد بعمل بصلاة خاشعة وصدقة خفية وكلمة طيبة وبر للوالدين وتوبة صادقة قال الله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين واغفر للشيخ صوبان وارفع درجته في إليين اللهم لا تقبلنا إلا وأنت راد عنا أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ku ‘yan uwa musulmi yana da kyawu mu ji tsoron Allah maɗaukaki mai girma’ sannan kuma ina makaina wasiya da ku sauran 'yan uwa musulmi cewa mu ji tsoron Allah Allah maɗaukaki mai girma yana cewa cikin alkur'ani ya ku wanda kuka yi imani ku ji tsoron Allah sannan ku diba ku gani me kuke aikatawa saboda gobenku ba gobe ta gobe asabar ba gobe ta rana alkiyama mi kake aikatawa Allah maɗaukakin sarki ya ce yana da kyawu ɗan adam ka dinga lura da abin da kake aikatawa menene kake aikatawa don gobenka idan ka haɗu da Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ku uwa musulmi yana daga cikin abin da a nan rayuwarmu ta duniya ba ka iya guje mishi ba ka iya kauce mai ba ka iya tsere mishi ba ka iya ɓoye mishi babu wata dubara da kake iya yi mishi cewa mutuwa ka sani babu wata hanya da ɗan adam zai unhwani da ita wadda zai unhwani da ita cewa mutuwa kar ta same shi ba ka da wannan hanya a nan rayuwar duniya da muke don haka mutuwa tana cikin abubuwa wanda anan rayuwar duniya ba mu iya kauce mata shi yasa Allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa a cikin suratul juma'a aya ta takwas kul innal mautal ladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum lalle manza Allah ka gaya musu cewa wannan mutuwar da ba sa su wannan mutuwai da suke gudu a kanta to lalle mutuwan nan tana rataye a wuyansu lalle mutuwan nan za ta same su idan ka gudu daga nan zuwa wani waje don kakka mutu to sai ka iske mutuwa a can sai ta same ka ma'ana ka sani cewa ita mutuwa riga ce akan kowa wadda ba ta hita ko ka ne muka hita ba za ta hita ba kenan da haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa ba mu da wata hanya wadda za mu kauce ma mutuwa ya zamanto cewa matsayi ne gare ka shugaban ƙasa ne kai sarki ne kai shugaban malamai ne shugaban 'yan kasuwa ne to ka sani cewa kafi wannan matsayin naka bai sa ka iya kauce ma mutuwa sannan idan dukiya ce allah ya tara maka ka hi kowa kuɗi a duniya to ka sani cewa mutuwa ba ka iya tsere mata sannan ka sani cewa malami ne kai ana karuwa da kai kana ba da sallar juma'a kana ba da salloli biyar kana karatu tsawon sati guda karatunka ba zai sa ka kauce ma mutuwa ba kinan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa mutuwa wata ƙofa ce wadda lazima cilas kowa sai ya shiga wannan kohai ka shirya baka shirya ba kana so baka so kenan wannan kofa kowa sai ya yi sai ya shige ta kana yaro ne ko kana babba kana matashi ne ko kana tsoho ko kana tsoho ne yau ka zo duniya ko ba yau ka zo ba wannan kofa sai ka shige ta sannan bayan shiga wannan kohar ta mutuwa to abu bi ne ko dai zaman to jin daɗi ne na abada a cikin aljanna ko kuma dai ya zaman to azaba ce da ƙididdiga ha abada ya koyan uwa musulmi rayuwar da muke yi a yanzu wallahi rayuwa ce mai ban mamaki saboda mun sani cewa lalle ne wannan mutuwai za ta zo babu shakka akan hakanan babu kwankwanto akan hakanan inda ka yi imani da Allah maɗaukakin sarki mai girma amma za ka gani muna rayuwa ne kama a nan duniya za a dawama ba za a shi lahira ba idan tuba ne muna jinkirta tuba muna cewa sai nan gaba za mu tuba idan yanke zumunta ne muna cewa nan gaba za mu gyarawa sannan idan laifuffuka ne kake aikata ma Allah maɗaukakin sarki mai girma manya ko ƙanana idan an nemi ka bar wannan ayyukan ko kuma ka san abin da kake yi ba daidai ba ne kai a karan kanka ka bar su lokacin da ka san ba daidai ba ne to sai mu ce sai gobe shi yasa za ka gani a cikinmu akwai wanda yake ma'amalantar duniya kamar ya nemo wani lasisi a wajen Allah maɗaukakin sarki mai girma shi cewa duniya za ta ci gaba da aiki da shi ba zai mutu ba don shi yasa za ka samu daga cikinmu akwai wanda shi kuma yake ma'amalantar duniya kamar yadda kamfani yake ƙera kayayyakin shi kullum bai son wannan kayan su ƙari kahin wasu su ƙari ya sake buga wasu wannan shine mai hankali wanda yake mi wanda yake ma'amalantar duniya da guzuri wanda zai iske Allah maɗaukakin sarki mai girma to lalle wannan shine mai hankali kuma wannan shine zai morar rayuwar duniya sannan daga cikinmu akwai wanda suke ma'amalantar duniya kamar dai idan an mutu ana sake ba da wata dama ta bi don ka gyara kurakuran da ka aikata alhalinku idan an mutu babu wata dama da Allah maɗaukakin sarki mai girma zai baka ka dawo ka gyara kurakuran da ka aikata abin tambaya wanda ya dace ya girgiza mu zuciya ya girgiza mu tunani ya hana musu kuni shine wai yaushe ne za mu gyara ayyukanmu sannan kuma yaushe ne za mu gyara alaƙanmu da Allah maɗaukakin sarki mai girma yaushe ne duka ya kamata mu tambaye kanmu yaushe ne wai za mu gyara ayyukanmu na kirki sannan kuma yaushe ne za mu gyara alaƙanmu da Allah maɗaukakin sarki mai girma wanda mun san cewa abin da yake so zai faruwa a kanmu ba wai abin da muke so bane ke faruwa a kanmu a'a sai dai abin da Allah maɗaukakin sarki yake so shi zai faruwa a kanmu kinan da haka ya koyan uwa musulmi ba sai an bata lokaci ba amsa ita ce daga yau ko kuma daga yanzu ne za ni gyara aikina ko kuma za ni gyara alaƙata da Allah maɗaukakin sarki mai girma don haka game da gyara ayyukanka game da gyara alaƙarka da Allah maɗaukakin sarki mai girma ba a son ka ɗauki lokaci za ka iya tashi yanzu daga masallaci shi kenan ƙarshen ajalinka za ka iya kwana ɗaya ne shi ne ƙarshen azalinka za ka iya kai tana yiwa ba za mu hita daga cikin wannan masallacin ba hatta mai bayani akan mutuwai tana yiwa lokacin ne lokacin mutuwai kenan don haka gyara alaƙarka daga Allah daga lokacin da ka ji wa'azi ne na ka gyara alaƙarka da Allah za ka gyara alaƙarka da Allah sannan babban matsala inda take duk lokacin da aka gaya maka ka gyara to Allah maɗaukakin sarki zai tambaye ka akan hakanan zai tambaye ka ba a turo maka mai gargaɗi ba hakika an turo mu masu gargaɗi kuma sun gargaɗe mu kuma sai suka bar malamai akan tafarkin sai suka bar almajirai akan tafarkin su ida shi yasa sai ake cewa malamai magada annabawa ne ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa ita mutuwa ba ta neman izini ba ta taba zuwa ta nemi izinin mahaifi ba ba ta taba zuwa ta nemi izinin mahaifiya ba ba ta taba zuwa ta nemi izinin ɗiya ba ba ta taɓa zuwa ta nemi izinin miji ba ko mata sannan mutuwa idan za ta zuwa ba ta maka albishir cewa za ta zuwa bale kai ka shirya akan albishir inda mutuwa ta maka kahin ta zo ka shirya mutuwa ba ta yin hakan sannan mutuwa ba ta bambancewa tsakanin mace da namiji ba ruwanta da rauninki ko kuma ba ruwanta da rauninka sannan mutuwa ba ta bambance lahiyar kalau ko ba ka lahiya sannan mutuwa ba ta bambance tsakanin wanga malami ne ana amfanuwa da shi ko ba amfanuwa da shi a'a ko kai ke ba gari gaba ɗaya karatu mutuwa an ta zo ɗaukar kaza ta yi ko kai ne kai kowa jahilci a gari mutuwa an ta zo ɗaukar kaza ta yi to ita mutuwa tana zo ma ɗan adam ne kai tsaye kwatsam ya shirya ko bai shirya dalili ko gashi nan gabanmu a inda muke rayuwa mu tambaye kanuwan mu miji ina iyayenmu tunda suka mutu sun dawo dalili shine ina kakanninmu ina kakannin kakanninmu ana ba mu labarinsu sun dawo ba wanda ya dawo sannan ina malaman da suka yi gwagwarmaya kahin mu almajirai mu zo suna ina wannan malaman an taba jin wani ya dawo sannan ina wanda suke da makwabta katanga guda da su makwabtan mai gidan ya rasu aka si da gidan aka rushe gidan aka sake yin wani gidan wasu suka mutu wasu suka zo wannan wanda suka mutu na farkon sun taba dawowa bayan mutuwai sannan ina masoya ina wanda matar shi ta rasu ta taba dawowa sannan ina wadda mijinta ya rasu ya taba dawowa ya koyan uwa musulmi mu sani cewa wannan mutanen da suka mutu gaba ɗai sun tahi ne ko ba su dawo ba mi suka bari a ban ƙasa ayyukansu suka bari idan aikin kirki suka yi za a shaida a ce san aikata idan lala suka yi ko ba a furta da baki ba aka gayi an san lala suka aikata don shi yasa ba mu taɓa jin wani ɗaya daga cikinsu ba ya dawo ya ce a taimaka mashi ya dawo ya gyara kurakuran da yi ko kuma a taimaka mashi a dawo da shi don ya aikata aikin kirki shi yasa Allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa wa Allah salil insani illa masa bayan ka mutu ba ka da komi kawai sai wannan aiki babu hirar kuɗi babu hirar kaya babu hirar matsayi kawai bayan ka mutu ka san me kaɗai ke gare ka aikin ka wannan shi kaɗai ke gare ka shine ma'anar wa Allah salil insani illa masa a abinda ka aikata a nan saman ban ƙasa shi kaɗai ne ya rage maka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa anna sa'ayahu saufa yura aikinka za ka ganin shi a siffa kamar yadda kake iya ganin jini in ka yi shi za ka ga aikinka da idanunka Allah ya ce sun mai jizahul jaza al'aufa Allah ya ce za a baka sakamakonka sakamakonka cikakke idan lada ka aikata Allah ba zai rage ba idan zunubi ka aikata Allah ba zai kara ba zai baka abinka cike wa anna ila rabbikal muntaha sannan a zuwa wajen ubangijinka ne ƙarshen madakata ka yi kaso nan ka yi duk abin da za ka yi duk ƙaramin haraka ce ake wannan duk labari ka san ƙarshen makoma ƙarshen madakata shine ka iske Allah maɗaukakin sarki mai girma kenan dan haka ya kuyan uwa musulmi mu sani nan duniya a saman ƙasa wajen shibka ne amma wajen girban shibkai shine a can lahira idan mun yi shibka mai kyawu ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa babban abin tsoro wanda ke da kwai tattare da mutuwa shine bayan ka rasu ba ka mallaka komi ba ce sai ai sai aikinka ba dukiya radda ka rasu ran nan shikenan ba taka bace dan haƙƙin da ke gare ka ciki za a hidda wanda kake da akan dukiyarka an ka rasu ka hinta je ga wanda suke da ita kadiba ka gani wa ko ma menene ka tara daga radda ka mutu ba naka bane na wasu ne wanda kabari suke rayuwa a ban ƙasa don shi yasa bayan mutuwa ba za ka iske komi ba sai abin da ka shibka sannan ba za ka girbi komi ba sai abin da ka noma ya kuyan uwa musulmi mu sani cewa nan da kwana uku da ya wuce mun samu rasuwa ta ɗaya daga cikin ɗaliban ilimi kuma malami wanda Allah ya amshirin shi uku ga wannan wata wanda muke ciki wanda mun sani cewa malami ne matashi ya fara da'awa da jimawa duk da yadda ku ake ganin cewa malami ne ko ƙaruwa ake da shi da Allah ya tashi karɓar ran shi ya nemi izinin masu ƙaruwa da shi a karatun Allah bai tambaya ba ana magana wai wanda yake kira zuwa ga Allah maɗaukakin sarki mai girma ne tunda Allah yana amsai wanda yake kira zuwa gare shi kana tunanin ba zai amshi kowa ba Allah ya ce ma manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi innaka mayyitun wa innahum mayyitun akwai malami gaba da manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi babu ko to dan shi yasa manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi shi ma sai da ya ɗanɗana mutuwa kinan dan haka kai ma ka sani sai ka yi ni sai ka ɗanɗana mutuwa sakamakon rashi da muka samu na malami shi yasa daga nan mambarinmu mai albarka muke mika ta'aziyya zuwa ga iyalan shi sannan kuma zuwa ga malamai gaba ɗai wanda suke abokan da'awar shi ne sannan kuma zuwa ga ɗaliban ilimi wanda ya zamanto cewa ya taɓa ba su karatu ko bai taɓa ba su karatu ba ko kuma sun ji karatun shi daga nesa sannan kuma muna mika ta'aziyya zuwa ga yan uwa musulmi gaba ɗai na rashin da aka yi na malami muna roƙon Allah maɗaukakin sarki mai girma ya lullube shi da rahama sannan ya gafarta mashi zunubban shi sannan ya yalwata mashi kabarin shi sannan Allah ya sa kabarin shi yana cikin kaburburan da suke a cikin aljanna sannan kuma Allah maɗaukakin sarki mai girma ya sa abin da ya gabatar da shi na da'awa a cikin sikelin shi na lada ya ku uwa musulmi mu sani cewa an rasu wajen Allah ne ake koma ba wajen kowa ba ake koma sannan mu sani cewa rasuwan malami ba ƙaramin asara ba ne ga musulmai sannan kuma rasuwan malami ko kuma rasuwan manyan malamai alamu ne na cewa tashin alkiyama yana dab da zowa saboda Allah yana ɗoke masu ilimin da za su haska mamu hanya da fitila kuma galibi ana barin mu da wanda za su dinga sa mamu shubha kuma za su dinga sa mamu rudani amma dama ita duniya haka take kana malami ko ba ka malami za ka barta shi yasa Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce kullu man alaiha fan wa ya buƙa wajhu rabbika zul jalali wal ikram duk wanda yake a ban ƙasa ba komi bane shi kyalkyali ne shi kuma duk inda kyalkyali yake sai ya ƙare shi yasa idan an fulkasa a ɗakin ka idan shekara biza ya wata rana sai ya tsaya sannan idan gini ne wata rana sai ya zube to sai Allah maɗaukakin sarki mai girma ya ce duk abin da yake a kan ban ƙasa a wata rana ƙararre ne abin da zai tsaya shi ne ɗai fuska Allah maɗaukakin sarki mai girma da ruhin shi da zatin shi ne kaɗai abba zai bar ƙasa ba ya koyan uwa musulmi shin mun shirya ma wannan ranai wanda idan ka ga mala'ikan nan to ba albishir ba ya zo yi maka ƙaddamar da ɗokar ranka ne ya zo yi ajalinka ne ya cika ba zai ƙara sakon ba ba zai rage sakon ba wai wannan ranar da muke tunanin za ta zuwa shi mun shirya mata a maganar da ake a ce mala'ika yanzu zai zo maka shin ka shirya ma ya ɗoki ranka ko baka shirya ba tambaya ce wadda kowa ya kamata a lalace a yi kama kanka wannan tambayar su guda shi zai sa ka gyara alaƙarka da Allah kuma shi zai sa ka gyara ayyukan da kake aikatawa wanda ba daidai ba a lalace ba ka yi ba idan ka shi kwana ka tuna idan ka kwanta za ka tashi ko ba za ka tashi ba sannan idan mun ce shiri ba wai shiri ba da jin tsoron ina jin tsoron mutuwa shine shirya mutuwa a'a shirya ma mutuwa da ayyuka na gari saboda Allah ne ya ce wanda yake son ya haɗu da shi haɗuwa mai kyawu to ya aikata aiki na gari a'a ina jin tsoron in mutu amma kuma ina aikata sallah tare da tsoron Allah maɗaukakin sarki mai girma tare da yi ma Allah maɗaukakin sarki mai girma wannan sallar shi kaɗai ina jin tsoron mutuwa tare da yin sadaka a ɓoye ba dole sai na yi a bayyana ba sannan ina jin tsoron mutuwa tare da unhwani da kalmomi masu kyawu a mu'amalata sannan ina jin tsoron mutuwa tare da yi ma iyayena biyayya da wanda ya dace in ma biyayya sannan ina jin tsoron mutuwa tare da tuba ma Allah maɗaukakin sarki mai girma tuba ta gaskiya shi yasa sai Allah maɗaukakin sarki mai girma yake cewa idan ajalinmu ya zo to ba a saurara mamu ko da da wani ɗan lokaci ne sannan kuma ba za a ƙara man ba da wani lokaci kinan don haka ya koyan uwa musulmi mu sani cewa mutuwa a bace wadda ba mu iya tsere mata mutuwa a bace wadda tana nan a wuyan kowa mutuwa riga ce wadda tana nan sanya a jikin kowa sannan mutuwa ba sai ka tsuha ba mutuwa ba sai ba ka lahiya ba mutuwa ba sai ka yi wani lahi ba ita mutuwa lokacin da lokacin ta yi wannan lokacin za ta zuwa kenan abin da ya saura kai naka ne ka sani cewa a gobe wajen allah maɗaukakin sarki mai girma babu abin da zai kubutar da kai sai aikinka kuma da rahama Allah maɗaukakin sarki mai girma abin da muka faɗa na daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure ko tuntuɓe alishi wanda muka yi Allah ya himu mu Allah ya nuna mu gaskiya gaskiya ce ba mu ikon ya aiki da ita Allah ya nuna mu ƙarya ƙarya ce ba mu ikon ƙaurace mata Allah ya gafarta mu musulmai duk wanda suka rasu gaba ɗai tun daga farkonsa har zuwa yau sannan kuma Allah ya ji kan wanda suka riga mu gidan gaskiya sannan kuma Allah ya ji kan shi wanda muka rasa malami a nan garin wato Sheikh Sauban Sani dan tudu sannan muna fatan duk lokacin da Allah zai turo mala'ika ɗokar mutu Allah ya sa Allah ya yarda da wannan ran namu sai a tsaye da sallah الله أكبر الله أكبر